الباب الرابع في فضائل الصلاة أما فضائل الصلاة فرفع اليدين عند تكبيرة الإحرام حتى تقابل الأذنين وقول الماموم والفذ ربنا ولك الحمد والتامين بعد الفاتحة للفذ والماموم ولا يقوله الإمام إلا في قراءة السر والتسبيح في الركوع وهو سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا والدعاء في السجود وهو سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثا ويدعو فيه بما أحب وإن للدنيا لقوله صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمنوا أن يستجاب لكم فقمن أن يستجاب لكم أفحقيق أن يستجاب لكم أي فحقيق أن يستجاب لكم وتطويل القراءة في صلاة الصبح والظهر وتقصيرها في صلاة العصر والمغرب وتوسطها في صلاة العشاء وكون السورة الأولى أطول من سورة الثانية نعم أطول من من سورة الثانية فإن أكس فلا شيء عليه وإن سواهما فكذلك والهيئة المعلومة في حالة الركوع بأن يضع يديه على ركبتيه ويسوي ظهره مستويا مستويا والهيئة المعلومة أيضا في حالة والهيئة المعلومة أيضا في حالة السجود في حالة الجلوس بأن يقضي بأن يفضي بأليته إلى الأرض
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه السميم وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda aka faɗa cewa sha biyar ga watan safar shekara 1443 hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da 23 ga watan tara shekara ta 2021 za mu ci gaba da darasi na hudu a littafin sulamul hudati ila ma'arifati arkani sala na babban malami usman wanda ya shahara sheikhu usman wanda ya shahara da ɗan ishaƙa da hausa da tun a wancan zamani haka ya shahara wanda yana ɗaya daga cikin ko mahaifinsa yana ɗaya daga cikin manya-manyan almajiran da sheikhu usman ɗan fodiyo rahimahullahu ta'ala to za mu tashi babe na hudu albabun rabi'u fi fada'ilis salati wannan babe zai karantar da mu musahaban sallah bayan an yi shuruɗu an yi fara'idu an yi sunanu to yanzu kuma za a yi fada'ilu idan an ce fada'ilu jam'i ne na fadila shine abin da yake bai kai karfin sunna ba abin da yake bai kai karfin sunna ba to shi yasa a sallah da za ka bar fada'ilu gaba ɗaya to babu kabliya a kanka komi yawansu to shi yasa a malamai suka ce mutumin da ya bar musu habbi ma in yayi kabliya to sallashe ta lalace to kaga an ce wajen gyara kuma an bata gaba daya to akwai bukatar a san su to shine ashekhu ya ce amma fada'ilu salati amma su musahabban sallah na farko faraf'ul yadaini inda takabiratul ihrami abu na farko daga cikin musahabbi shine daga hannayenka guda biyu lokacin kabbara harama hatta tuqabil al-uzunain wato har sai sun dauranci kunnuwa lokacin da ka daga su to dagawan wannan musahabbi ne to lokacin da za ka yi kabbara harama an so ka daga hannu yana inda ka yi kabbara harama ko da baka daga ba kabbarar ta yi don shi dagawan musahabi ne kuma ana son su yatsun su dauranci kunni wannan leken eh yawwa ana buƙatar cikin su kuma ya kalli gabas wa ƙaunul ma'amumi da faɗan mai koyi wal fazzi da mai sallah shi kaɗai rabbana wa lakal hamd rabbana ya ubangijinmu akan kaddara ya unnida'i ya ubangijinmu wa lakal hamdu gare ka yabo yake cikakke to faɗin haka ga waɗannan masallata guda biyu mai biya da mai sallah shi kaɗai to wannan musahabi ne an so shi liman abin da aka ɗora masa ya ce sami allahu liman hamidahu wannan shi an musahabi gare shi shi kuma mai koyi sai ya ce rabbana walakal hamdu haka aka ɗora masa mai sallah shi ɗai shi kuma zai haɗe biyun ya ce sami allahu liman hamidahu kuma ya ce rabbana walakal hamdu wata aminu ba'adal fatihati da cewa amin bayan fatiha lil ga mai sallah shi kaɗai wal ma'amumi da kuma mai koyi da liman amma wala ya ƙuluhul imamu shi amin ɗin nan liman ba zai faɗe shi ba illa fi ƙira'ati sirri sai dai in karatu ake yi na asirce to can ya faɗi abi ne amma irin sallar da ake bayyanawa magariba ko isha'i ko asuba to in ya ce ghairil maghdubi alaihim wala dallin sai ya yi shiru sai ma mu sun gama cewa amin sannan sai ya kabara ruku'u wannan shi abin fatawa a wurin malaman mazhaba amma an samu riwaya daga sauran malamai na mazhaba su sun tafi akan cewa a'a kowa zai faɗi amin sun yi hujja da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama cewa iza ammana al-imamu fa aminu in liman ya ce amin ku ce amin to kaga cewa in liman ya ce kenan liman na cewa to sai su malikiya suka ce ana nufin ga sallah da ake asirtawa sai sun kai tawila hadisin can su kuma sauran malamai suka ce a'a da sallar bayyanawa da sallar asirtawa kowa zai faɗa wannan shine zahirin nassi eh domin ba a samu wani nassi wanda ya keɓance liman ba kuma sahabbai sun ruwaito ruwayoyi daban-daban cewa sukan ji annabi sallallahu alaihi sallama in ya ƙare karatun fatiha ya ce amin kuma za mu ga cewa addu'a ce addu'o'i ne aka gabatar can cikin suratul fatiha to shi lafazin amin bi ma'anarsa sun ce suna ne daga cikin sunayen Allah ma'anarsa ka karɓa ya Allah ya amin ya wanda ake ce ma amin ka karɓa wasu kuma suka ce a ma'anarsa istajib ya rabbana addu'o'in nan da muka yi kaza ka babu kaza ka bamu kaza Allah ka amsa to kuma da wanda ya addu'a da wanda ya ce amin kowa ya yi addu'a kowa ya yi addu'a to saboda haka tunda babu nassin da ya ware to kowa ya ce amin saboda samun lada wannan shine yafi to sai malam ya ce wa tasbihu fil ruku'i haka yana cikin mustahabi yin tasbihi a cikin ruku'i wa huwa tasbihin nan shine subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi salki ya tabbata ga ubangiji na wanda yake mai girma wa bihamdihi tare da gode masa salasan zai faɗi haka hassa uku kenan nan kaga kowa zai faɗa shi yasa bai ce mamu da mai sallah shi ɗaya ba duba da kowa na yin wannan tasbihi an ce mafi karanci liman to kada tasbihin sai ka samu uku saboda mamu da ke baya gare shi su samu damar su yi tun da shi ke fara kaga in bai kai uku ba to ta yi wani daga cikin mamu ma ba zai samu yin koda kwaya ɗaya ba da shi yasa suka ce akalla abin da ake so ya yi uku kai ya wuce goma liman kenan to haka wasu suka ce wasu kuma suka ce a'a abin da ake bukata a ga mai sallah shi kadai shi adda wannan shi an so ya yi tasbihi tun daga goma kai ya yi ƙasa ga uku amma liman gudun kada ya tsawaita mu mutane to ya taƙaita akan uku ɗin to haka dai malamai ke ta maganganu to mahallin shahid dai in uku ɗin liman ya yi babu laifi eh babu laifi waddu'a'u da yin addu'a fi sujudi a cikin sujuda wa huwa addu'an nan shine subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi shi kuma nashi addu'a kenan da ake yi a cikin sujuda tsarki ya tabbata ga ubangiji na al'a'ala mafi ɗaukaka wa bihamdihi tare da gode masa salasansa uku waya da ufihi kuma ya samu ya yi addu'a fihi cikin sujudan nan bima a habba da abin da yake so wa illi duniyan ko da abin na ya shafi duniya da akwai malaman da suka ce ba a roƙon duniya cikin sallah kabari haka gama eh saboda sallah an gina ta kan abubuwan da suka shafi lahira to don mi da zaka cewa Allah ya baka wani abu wanda ya shafi duniya akwai masu wannan fatawa to amma mu a mazhaban mu ta malikiya sun ce a ko da abin nan ya shafi duniya to kana iya ka roƙa a cikin wannan sujuda babu komai sun kafa hujja da hadisi liƙaulihi sallallahu alaihi wasallama saboda faɗin annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ce amman ruku'u amma shi ruku'u fa'azzimu fihi rabba ku girmama ubangijinku a ciki shine wancan tasbihin da aka faɗa subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi kenan shi ba a ce maka kai addu'a ba ba addu'a cikin ruku'u wa amma sujudu amma ita sujuda sai annabi ya ce fajtahidu fi du'ai ku yi ƙoƙari game da addu'a a ciki domin faƙaminun ya cancanta an yi stajaba lakum an samu ku addu'arku idan kuka yi ta a cikin sujuda yana daga cikin wurare waɗanda ake tsammanin an yi addu'a a amsa to sujuda na ciki to kaga wannan hadisi na cewa ku yi ƙoƙari aga annabi bai ware ba bai ce a roƙi lahira kawai ba ko to kenan ya shafi lahira da duniya ya shafe su duka ai abinda ake nufi da faƙaminun ɗin nan shine zai fassara mana ai fa haƙiƙun ya cancanta an yi stajaba lakum a an samu wa tatwilul qira'ati da tsawaita karatu fi salati subhi a cikin sallah asubahi musahabi ne wasu malamai sun ce hikima saboda ba ta da rakoi da yawa to shi yasa ake buƙatar a tsawaita karatu a yi dogon karatu ciki saboda tsawonta da yawanta ya samu ya daidaice da sauran salloli masu yawan raka'o'i eh to ana buƙatar sallah asuba a yi karatu mai tsawo musahabi ne in ko baka yi dogon karatu ba dai babu komai wazuhuri da sallah azuhur ita ma musahabi ne a yi dogon karatu a cikinta eh ita ma wasu malamai sun ce hikima saboda a wannan lokaci ne yana daga cikin salloli waɗanda azahar tana daga cikin salloli waɗanda mala'iku ke halarta saboda haka saboda su samu su samu addu'o'in musulmi shi yasa ake wannan bukata wasu kuma suka ce dalilin da yasa aka ce a tsawaita saboda yana yiwa wasu na can na bacci rana bayan an ka yi ta cikin ƙanƙanin lokaci zai sa wani ko da zai tashi ya yi arwalla ya zo ma an sallame sallah sai za an haramta mai samun sallar jami bi ma'ana kenan an ce a tsawaita ne cikin sallah azhar saboda a samu wato cikan masallaci da mutane kada hasarar jam'i ta yawa don su magabata an ruwaito irin su abdullahi dan umar kamar yadda shehu abdullahi ya kawo cikin littafinsa lubabul madkhali abdullahi dan umar in ya yi hasara kabbar harama misali ko da ya zo liman ya yi kabbar harama to in ya dawo gida sai ya yi sadaka da boya zai ɗebi wani bawa wanda yake so ya ce na yanta ka saboda allah saboda hasarar da ni an yi kabbar harama ba tare da ni to haka suke haka suke in kuma ya yi hasarar raka'a guda an ce yakan yi sadaka da bawan ma ya ba wani saboda Allah to haka yake in kuma ya rasa sallar jam'i to a wata riwaya an ce yana sayan raƙumi goma ya sadaka da su to Allah ya samu gyara ko bai maji a jiki ne cewa wai ya yi wani abu wallahi akwai matsala wata ƙasiruha da taƙaita karatu fi salatul asir ga sallar la'asar musahabi sallar la'asar a taƙaita ta wasu malamai sun ka ce saboda a sallami mutane su ta zuwa neman abinci galibi lokacin wasu ke zuwa neman abinci da makamantansu lokaci ne na a shigalu to wasu sun ce wasu malamai sun ce shine hikimar da tasa ake son a takaita sallar la'asar eh ita takaitawa ake su ayoyin da zaka karanta ya zan ba su da yawa eh wasu ka ce akalla aya uku zuwa bakwai zuwa goma to sai mali ya ce wal magaribi da sallan magariba ita kuma an ce saboda lokacinta takaitacce ne da zaran an kai sallah magariba aka yi kira aka yi sallah aka sallame to lokacin ta muhtari ya fita yanzu da wuri ne wata wasituha ko wata wasu duha a wata nuskan da tsakaita karatu ba a yi dogo ba ba a yi gajere ba fi salatul isha'i a cikin sallar isha'i wa kaunin suratul ula kuma yana daga cikin mustahabbi zamowar sura ta farko kila ta raka'an farko a tsawala tafi tsawo mina surati saniya daga surar da zaka karanta a raka'a ta biyu waya daga cikin musahabi an fi da son raka'a farko sura ta tafi tsawo sama ga ta biyu ita kuma ta biyu sura ta ɗara ta uku ta tsawo haka dai har ƙarshe amma fa in akasa idan ya saba haka ta biyu ta ta farko tsawo to falashe a alaihi babu komi a kansa na cewa sai ya yi wani kabliya ko ba adiya a babu wannan amma dai ya yi khilaful aula ma haka da yawa mafi yawancin limamai wasu zaka ga haka suke musahabi suke bari sai su yi khilaful aula wa in sawahu ma in ko yayi su daidai wa daida yadda ya ta farko haka ya ta biyu faka zalika shi ba babu komai eh babu komai amma dai al'afdalu shi ne ya yi abin da an ka faɗa a farko. Walhai'atul ma'alumatu da yin sifa wadda take sananniya kowa ya santa. Mecece sifar fi halittar ruku'i a cikin halin ruku'u shi ne ce bai an yaba a yadaihi ya ɗora hannayensa biyu a larukubataihi saman guwayonsa guda biyu. wai sauwi ya daidaita zaharahu gadon bayansa mustawiyan daidai wa daida ya zan farko bai yo sama ba ƙarshe ya yi ƙasa ko ƙarshe wajen kai bai yo sama ba farko ya yi ƙasa haka ake so to wannan ita alhai'atul ma'aluma sifa ce wadda take sananna a wurin kowa to yin wannan sifa ɗin da wannan daidaitawan musahabbi ne walhai'atul ma'aluma haka da yin siffa wadda take sananniya aidan kuma fi halatul julusi a halin zama bi an yi fudiya shine ya ko bi an ya fudiya wato shine ya zauna bi aliyataihi da ainihin duwawunsa mazaunayinsa ilal ardi ga ƙasa to shi ma wannan musahabbi ne idan ya zan zaman ƙarshe ne amma akwai wani ƙauli daga su malaman malikiya da zaman farko da na ƙarshe duk sun ce wannan ake yi eh at-tawarruk ake yi abin nan ake yi shi ake yi at-tawarruk ake yi zaka shimfiɗa kafarka ta hagu sai ka ɗora mazaunayen ka ga ƙasa da zaman farko da na ƙarshe wata riwaya kuma daga gare su ita ta fi shahara suka ce a zaman farko ayi aliftirash ka shimfiɗa kafar hagu sai ka haye ta sai ka kafa ta dama zaman ƙarshe sai ka yi wannan attawarro ka shimfiɗa kafar hagu sai ka ɗora mazaunayyanka ga ƙasa sai ka kafa ta dama to wannan shi ya fi shahara kuma shi ya fi dacewa da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama wayan sibar rijila ya kafa kafar alyumna ta dama alaiha wato saman ta hagun bayan ya lankwashe ta hagun to sai ya kafa ta dama ba kwanci zai aje ta ba ita ta daman sai dai in yana da lalura ta ciwon kafa ko wani abu wannan ba komai amma kuma ko shimfiɗa ta ita ma dai bai yi laifi ba to sai mala ya ce wal kunutu da yin addu'a al kunutu wa huwa to mu a mazhaban mu a malikiya suna da lafazin da suka zaba duk sanda za a yi al kunuti to wannan lafazin za a karanta lafazi ne wanda aka ruwaito daga sayyidina umar sau da haka lafazi ne mawkufi bai kai ga annabi sallallahu alaihi wasallama ba kusan ibn abi shaiba ya ruwaito shi a cikin al-musannaf haka shi ma abdurrazzaq as-sanani ya ruwaito wannan lafazi haka al-baihaqi a littafinsa as-sunan al-kubra to sun ruwaito wannan da isnadi sahihi cewa an ji sayyidina umar yana yin wannan addu'a amma bai jingina ta ga annabi ba sallallahu alaihi wasallam to su malikiya sai sun ka zaɓi wannan lafazi sama ga kowane lafazi a babin alkunuti to bari mu ji me lafazin ya kunsa wa huwa shine Allahumma cewa ya Allah asalinsa ya Allahu ne hmm? to sai aka shafe harfin ne da an gane ko sai aka kawo mimin madadinta sai aka ce Allahumma kawai to daga ce ya Allahu daga ce ya Allahumma duk ɗaya ne in ka ce ya Allahu an samu harfin nida in ka ce Allahumma to an goge ya'un nida an kawo mimin ƙarshe ya Allah shi yasa ake fassarawa da ya Allah inna mu nasta'inuka muna neman taimakonka sinin din nan sinin talabi ce muna neman taimakonka ai na tulubu i'anataka wa nastaghfiruka muna neman gafararka wa nu'minu bika muna ba da gaskiya muna imani da kai wa natawakkalu alaika muna dogaro gare ka wa nusni alaika alkhaira muna yabo na alkhairi gare ka kullahu dukkanin alkhairi babu alkhairin da ba ma yabonka a kansa nashkuruka muna gode maka wala nakfuruka ba mu kafirce maka wa nakhna'u muna tawalu'u laka gare ka wa nakhla'u muna sance kowa ma'ana muna sance duniya da abin da ke da alaka da duniya laka don kai kawai ko kuma wa na khala'u muna sanci bautar komai laka sai bautarka bana babu wani addini da muke yi in ba addinin da ka aiko annabi muhammad da shi ba wa na turuku muna barin man furuka a wani lafazi man fujuruka muna barin wanda yake fajirce maka ko wanda yake buturce maka ko yake kafirce maka Allahumma ya Allah iyaka na abudu kai kaɗai muke bauta wa laka nusalli don ka muke sallah wa nasjudu don ka muke yin sujuda wa ilaika nas'a don ka muke yin sa'ayi ko dai ya zan wasu sun ce shine sa'ayi da ake yi ranar jima fas'au ila zikirillah wasu kuma suka ce a as-sa'ayu baina safa wal marwa to don ka muke yin shi wa na hafidu kuma don ka muke yin gaggawa duk sanda za mu yi wani aiki alheri mukan yi gaggawa mu aikata shi ba mu jinkiri eh ai nasarau fi fi'ili ta'ati narju muna ƙaunar rahamataka duk wannan abin da muke muna ƙaunar rahamaka ne wana khafu azabaka muna jin tsoron azabaka aljidda ta gaskiya babu wasa cikinta inna azabaka lalle azabaka bil kafiri daga kafirai mulhiqun mai tabbatuwa ce gare su ko mai riskuwa ce gare su to shine ƙarshen wannan addu'a duk wani littafi da zaka karanta na malikiya da ita suke kawowa shi yasa ko cikin kitabul muwatta na al-imam malik ita ya kawo to sai malam ya bayani ya ce ya ƙara'uha yana karanta ta sirran asirce ba bayyana ba ƙablar ruku'i kamin ya yi ruku'i kuma ba'ada tamami qira'ati sura bayan kammala sura fi raka'ati saniya a raka'a ta biyu min salati subhi a cikin sallah asuba a riwayar da aka ruwaito ga Umar an ruwaito cewa yana yin ta ga sallah asuba to amma su mafi yawancin malamai suka ce ya yi ta ne saboda wata musiba da ta sauka to su ko malikiya sai sun ka dogara ga wannan cewa duk sallar asuba ana buƙatar mutum ya yi wannan alƙunuti kamar yadda suka yi bayani sannan suka dogara da wasu hadisai na anas anas ya ce annabi sallallahu alaihi sallama bai gushe ba yana alƙunuti a sallar asuba har ya bar duniya to sai malamai suka ce musu duk alkunutin da ya zo a sallah asuba ba wai yana nufin dogewa akan yin wannan addu'a ko wata addu'a ba a ana bayani ne akan dogon tsayi a daɗe tsaye ana sallah asuba lokacin da ake karatu in an zo ruku'i a yi dogon ruku'u in an zo sujuda ita ma a yi doguwa to duk wani hadisi da zaka samu yana magana da lafazin alkunut abin da ake nufi kenan da bin lafazin alkunut yana da ma'anoni da yawa daga cikin ma'anoninsa shine wato tulul qiyami bil ibada idan ka dade tsaye kana bauta ana kiran wannan kunuti haka shiru ma ka kai shiru baka magana shi ma ana kiran shi alkunuti shine ma'anar can wa qumu lillahi qanitina ai wa ƙumu lillahi sakitina mm. ku tsayu ga Allah kuna masu shiru kar ku zo kuna ibada kuna sallah sannan kuma kuna magana kamar yadda da yake da a farkon musulunci ɗaya yana magana da ɗayan kuma ana sallah an gane wannan sannan akan kawo labaza alkunuti kuma ana nufin addu'a saboda labazi ne yana da ma'anoni da yawa to kuma a shi wancan lafazi da aka ruwaito daga anas cewa manzon Allah bai gushe ba yana alkunuti a sallar su ba har ya bar duniya hadisi ne wanda bai tabbata ba mun karanta shi cikin bulugul mara hadisi ne wanda bai tabbata ba to daga wannan al-imamu abu hanifa al-imamu ahmad bin hanbal suka ce ba alkunuti a sallar asuba sai in an samu wata musiba ta sauka an samu wani bala'i ya sauka ga mutane to wannan sai a alkunuti kuma kowace sallah yi za a yi ko bayyana za a yi ko da sallah asirtawa ce to yan an zo ga alkunutin za a bayyana kama azhar ko la'asar haka kuma a wutiri mutum ya yi kiyamun laili karshe wutiri zai iya alkunutinsa ko a ramadan ko a wajen ramadan eh to amma takaita alkunuti sai iya ramadan kawai da ramadan ya wuce an bari ko kuma takaita alkunuti ga sallah asuba ita kadai kullun to wannan bai cikin abin da ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma an tambayi wani sahabi ya ga annabi na yin haka ko umar ko ko ali ko ko abubakar ko umar ko usman ko ali ce a bai ga wannan ba daga baya aka samu wasu suka kirkiro shi to shi yasa shi al'imamu abu hanifa ya tafi kan cewa ma bid'a ne a wurinsa to almuhim in mutum ya yi saboda dogaro ga fatawarsu al'imamu malik bai cikin abubuwan da za a ce mutum ya yi bid'a ko a bid'antar da shi saboda yana da magabata da suka fahimci haka illa iyaka nusus da suka dogara gare su su ne ba su da ƙarfi ba su da ƙarfi yawwa babu wani lafazi da ya keɓance sallah asuba cewa ita kaɗai za a wa alkunut daga annabi sallallahu sallama sahihi babu shi in ma ya inganta to ba addu'a ake nufi ba za ka samu dogon tsayi ake nufi ana yin da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala to wannan kenan ko kuma ya zan bai inganta ba to shi malam da yake ya rubuta littafin shi ne akan fiqhun malikiya shi yasa ya kawo wannan to wannan shine waddu'a da yin addu'a ba'da tashahhud bayan tahiya asani na biyu kenan banda tafiyar farko a mazhaba ba addu'a tafiyan farko sai dai na biyu wa afdaluha mafi falalan addu'an nan da mutum zai yi shine ya ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad Allah ka daɗa salati ga annabi Muhammad wa ala ali Muhammad da a- iyalin annabi Muhammad kama sallaita kamar yadda kai salati ala Ibrahima bisa ga annabi Ibrahim wa barik kai tarin albarka ala Muhammadin akan annabi Muhammad kama barakta kamar yadda kai tarin albarka ala ibrahim akan annabi ibrahim innaka hamidun maji wannan salati kenan saboda haka akan yi shi domin shi ma addu'a ce Mm. wanda bai sa shi ba sai ya kawo shi amma akwai shi amma in ka zaɓi wata addu'a kuma babu komai almuhimmu dai ana son mutum ya yi addu'a bayan ya ƙare tafiya na biyu wa an ya kuna tashahudu sani a tsawala kuma ana buƙatar tafiya na biyu ya fi tsawo mina tashahudul awwal daga tafiyan farko wata ya muna da juyawa dama bis salami da sallame sallama ta farilla wata harikus sababa da motsa eh, manoni wannan sababa duk da wasu malamai sun ce ba a cewa sababa don sababa ya- ya zagi ke Mina- mina sabbi eh. to sun ce a kira ta almusabbiha eh ba sababa ba to wata harikus sababa da motsa wannan ko min yadihil yumna daga hannunsa na dama fit tashahhudi a cikin tafiya shi ma yana daga cikin ah, mustahabbi na malam na da da malamai suka ci Eh, duk da shi al-imamu Abu Hanifa ya ce makaruhi ne Mm. su kuma ah, akwai malaman da su kuma suka ce a zaka dai miƙe yatsa amma ba za ka motsa ba to shi alimamu abu hanifa ba a miƙe yatsan ba a motsa Mm. sai dai ka buɗe hannayenka kawai duka ka miƙe su Eh, to amma mu a mazhaban mu duka ana yi saboda ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam eh. sai dai yadda wasu ke yi haka wannan kuskure ne haza laisa tahrikan eh raf'un wa qabdun ake kiransa ka aje ƙasa kuma ka ɗage a a motsa ya za ka yi haka haza huwa tahrik haza huwa tahrik amma haza summa haza summa haza eh to wannan ba a kira ne tahrik Mm, kana alqabd war raf Mm, to sai a gyara wannan Mm. to sai albabul khamis babe na biyar fi makaruhatis salati a cikin makaruhan sallah wa amma makaruhatus salati amma makaruhan sallah to faliltifatu fiha su makaruhai su kuma suna zama wa kishiyan fada'il musahabbai na farko shine waiwaye amma waiwayen da bai kai ga a juya ma alƙibla ba fuska ka kawai ta juya banda gangar jikinka in gangan jikinka ya juya daga alƙibla to wannan ya ɓata sallah jikinka na nan na kallon alƙibla amma fuska ka ta ɗan juya daga gabas to shi ake maganan makaruhi wa tagmidul ainaini da rufe idanu guda biyu ana sallah babu wata lalura ba wani abu ya faɗa ma ido ba shi ma makaruhi ne wal basmalatu da cewa bismillahi wa ta'awudu da cewa a'udhu billahi fil faridati a sallah farilla to shi ma makaruhi ne bi khilafin nafila ta sabanin nafila saboda su nusus kala biyu aka samu an samu wasu nusus annabi ya yakan yi sallah ya yi bismillah wasu nusus kuma an samu babu bismillah to su malikiya sai suka rinjayar da hadisan da suka zo ba bismillah da ta'awiji sai suka dogara gare su kama hadisin na na Aisha da sauransu sai suka dogara gare su suka yi tabbatun saura eh to sai suka ce amma ka iya yi cikin sallar nafila amma banda sallar farilla to su kuma malamai sai suka hada riwayoyin gaba daya wasu suka ce inda an karwaito annabi bai yi ba to yayi ne asirci to shi yasa suka ce duka asirce zaka yi bismillah zaka yi ta'awizi ba a bayyane zaka yi su ba. banda karanta fatiha da kabbara harama ba abin da zaka bayyana amma tun daga du'a ulistifta tun daga a'udhu billahi minash shaitanir rajim tun daga bismillahir rahmanir rahim duk asirce zaka yi su ba a bayyana ba sai suka fassara wayancan hadisan da suka zo da shi a bayyane to wannan shine yafi zama a zance mafi inganci to shine mala yace faya juzani fiha amma ya halatta a yi ta'awizi da basmala a cikin sallar nafila to sai malamai suka maida musu martani cewa babu dalilin rarrabewa sallar nafila da sallar farilla kowace sallah ce in dai kun yadda ai a nafila to min babu aula ku yadda ai a farilla wal wuqufu fi salati ala rijilin wahidin haka da tsayuwa da kafa guda a cikin sallah sai a ɗage ɗayan shi ma makaruhi ne illa sai dai an ya tula qiyamuhu in tsawon ya wato ya daɗe tsaye ne ya zan ƙawahun nasa kuma sun fara kasawa sai ɗan ɗage dan ya huta kaɗan to wannan babu komi lalura ce fayu bahu lahu zalika to wannan an halatta masa yin haka waje alu dirhamin da sanya kuɗi augairihi ko wani kuɗi fi famihi cikin bakinsa yana sallah ya sa wani abu cikin bakinsa haka da shi babu ruhi ne amma in abinci ne kuma abincin ya zan ya wuce ciki to babu sallah ko kuma abin sha to sai a kula da wannan wa hamlu ma yushawishuhu ko ɗauka abin da yake masa motsi yana masa yawo fi jaibihi cikin wuyan rigarsa to shi ma makaruhi ne au kummihi ko kuma hannun rigarsa au ala zaharihi ko saman gadon bayansa ya aza wani abu wanda ya nemi masa motsi kamar sarƙa ko wani abu da sauransu ko ya sa wasu 'yan silalla cikin aljihu ne su ne mai kuka wannan duk makaruhi ne saboda za su ɗau hankalinsa wattafakkuru fi umuri duniya da yin tunani game da al'amuran da suka shafi duniya to shi ma makaruhi ne in tunanin bai yawa ba in ya yawa malamai suka ce ya zan haram in kuma ya zan ya ɗauke shi ma daga tunanin sallah wasu suka ce ya lalata mai sallah to shine can malam mai adari yake faɗa man jala fikiruhu fi umuri duniya na ƙasa sawabu to wannan shine duk wanda tunaninsa ya zagaya game da al'amuran duniya lada ta ta ragu to ko irin wannan kai na makaruhi za a rage ma lada shi yasa ya faɗa cewa in ka zo za ka yi sallah to ka mai da zuciyarka zero daga al'amuran duniya don babu wani abu da ke da alaka da duniya wanda ke cikin sallah babu tun daga kabbara har zuwa sallamewa daga abin da ya shafi ubangiji sai abin da ya shafi lahira to duk wani abu da za a shigo da shi na duniya makaruhi ne in ba addu'a ba ce lima fihi min qillatil khushu'i abin da yasa aka ce makaruhi ne saboda akwai karancin tsoron Allah a ciki a ce wai kana gaban Allah eh kuma wai har zuciyarka ta rabu da Allah ta koma ga wani abu na daban eh to wannan shine saboda al-musalli yunaji rabbahu yana gana da ubangijinsa mai sallah wasu judu ala kauri imamatihi haka yana daga cikin makaruhi mutum ya yi sallah game da naɗin rawaninsa ko hularsa duk malamai sun ce makaruhi ne eh ya zan hula ta ruhe magoshi ko rawani ya daɗe ka ya naɗe magoshi sai ka yi sujuda sama gare shi to duk a malikiya makaruhi ne saboda goshin ake son ya murje ƙasa Hmm? an gane wannan ko au tsarafi kummihi ko kuma ya sujuda ga gefen hannun rigarsa aure da'ihi ko kuma ga mayafinsa ko wani ɗan kyalle kamar hankicin irin wannan sai ya shimfiɗa ya sujuda sama gare shi to kullu ha za makaruhun bi khilafi sujudi sabanin yin sujuda alal hasiri akan tabarma saboda ita an ruwaito annabi ya yi sujuda a kanta kuma wancan galibi ana yanta ne da kaba mm. eh to shi yasa ita an kai isa sina'i dinta amma duk abin da ba tabarma ba kamar kafet haka da sauransu to duk makaruhi ne a yi sujuda gare su Mm. a mazhaba duk makaruhi ne to shine mala ya ce faja'izun ita kan tabarma halatta ne illa li daruratin wa'ancan da an ga ce makaruhi ne sai ho in akwai lalura to in akwai lalura wannan ya halatta ina misali harrin aw bardin lalurar zafi kila zafi ake yi wurin akwai yashi kana jin tsoron ka aza goshinka ka cutu to wannan ba laifi don ka shimfiɗa kyalle ko zanin riga zanin mayafi da sauransu ka yi sujuda a kansu wannan babu komi ko na ɗin rawani ko hula ko kuma wurin akwai ƙaya da tsakuwa da makamantansu kana jin tsoron su cutar da kai to wannan duk babu komai akwai uzuri ba makaruhi ba ne a wannan lokaci to shine mal ya ce wa raf'u basrihi ila samai ko yana sallah ya dinga daga ganinsa zuwa sama shi ma makaruhi ne wa tashbikul asabi'i da kuma sassarƙa yatsunsa ya ɗauko yatsa guda ya lankwashe shi da guda ya naɗe shi da guda wannan makaruhi wa farka tuhuma da lankwasa su yana sallah sai gaji shi yana kwas kwas to wannan makaruhi ne wal abasu da wasa bilihiyatihi da gashin geminsa yana sallah sai haga yana jan gemi to wannan makaruhi ne sannan ya ce wa ƙabdul yadil yumna alal yusra fil faridati ko kuma mutum ya jimƙe hannun dama akan hannun hagu a sallah farilla wannan shi ma makaruhi ne banda nafila a nafila sun ce ya halatta kamar yadda suka faɗa ga alistiaza da kuma basmala to haka ƙabdu shi ma sai sun kararrabe suka ce in farilla ce makaruhun in kuma nafila ce ya halatta to sun ce dalilan da yasa suka halatta ga nafila saboda wai in mutum ya yi kabdu kamar ya dogara ga wani abu ya dogara ga jikinsa hmm? an gani kenan su hannuwan ba a sake su haka ba an ɗora su game an yi itimadi kenan an yi itimadi kenan to shi kuma itimadi ba a yin sa a sallah ba a yin sha a sallah bari mu gama malam shi kuma ba a yin sa a sallah ko da icce ko da giniya ko da komi ne ne ba za a yi shi ba to wannan kenan to akwai ruwayoyi kusan kala uku da aka ruwaito daga al'imamu malik wata riwaya ita ce wannan waga ita ta shahara dalilin da yasa ta shahara saboda ita ce riwayar abdurrahman ibn al-qasim riwayar da ya ruwaito daga malik kenan mai almudawwana al-kubra cewa makaruhi ne a ga farilla amma ya halatta a ga nafila to akwai riwayar da aka ruwaito kuma kowace ba a yi ba a yi ga nafila ba a yi ga farilla akwai riwayar su kuma malam ashabu da ibn al-majishun da mutarrif duk almajiran maliku ne to su kuma su adda riwaya cewa ana yi a farilla ana yi a nafila su kuma sun ruwaito daga imamu malik cewa sunna ne to sai aka samu maganganu guda uku to shi yasa in ka je wani yanki eh kamar can yankin andalus da makamantansu su malikawa ne amma za ka ga suna kabdu saboda malaman da sun kayo riwaya mafi yawancin almajiran maliku yancan ne amma in ka zo munan irin masar da nan almagarib da sauran kasashen afirka za ka ga sadalu ake saboda malam dan kasim an gane wannan to wancan dalili sun ce shi yasa imamu malik ya kyamaci haka na ayi kabdu din ba wai dan babu nasi ba wani ƙaulin kuma sun ce a'a saboda kada jahilai su ɗauka cewa ƙabdu ɗin yana cikin rukunin sallah a kai lokacin da ilimi zai yi ƙaramci har wasu su dinga ganin in kai sallah ba kai ƙabdu ba ka da sallah to shi yasa imamu malik ya ce makaruhi ne a yi gafarilla ba dan babu nasi ba kamar yadda ya ce kar a yi azumin sittu shawwal saboda kada jahilai su haɗa shi da ramadan su ɗauka ko cikon ramadan ne an fahimci wannan wasu suka ce shi addalili to duk wannan dai suna kokarin su bayi wa shi imamu malik kariya ne amma wani malami da ake kira mahamudu subuki yana da littafi addinul khalis to a cikin littafin ya ce a dalilin da ya sa su almajirai ne waɗanda suka ruwaito sadalu din dalilin da ya sa suka ruwaito sadalu kuma dalilin da ya sa suka ga maliku ya yi sadalu lokacin da khalifan zamaninsa da ake kira almansur lokacin da ya mai buloli yawa imamu malik buloli sai zan hannuwa ne sun kasa bai iya aje su ƙasa bai iya tara su sama to da lokacin sallah ya yi sai ya yi sallah gaba gare su sai ya sake hannuwa to daga nan suko sai suka ɗauka suka ce wannan shine aikin maliku na ƙarshe sai sun kai ta rubuta sun kai ta batawa shi kuma ibnu abdulbarri shi ma dan malikiya ne shi ko a littafinsa at-tamhidu lima fil muwatta min al-ma'ani wal asanid shi kuma yace a a har maliku ya bar duniya yana dora hannun dama saman na hagu a sallah har ya bar duniya saboda haka ba a samu nassi karara da ya tabbata cewa maliku yana sadalo ba shi kuma abin da ya rubuta kenan ya ce haka daga annabi ba a samu ba ba wani hadisi ko mai rauni da aka ruwaito annabi ya sake hannu a sallah haka ba a ruwaito da ba wani sahabi kwaya ɗaya da ya inganta ana jingina maganganu ga wasu amma ba asali kwaya ɗaya da ya inganta zuwa wani sahabi cewa ya yi sadalu daga baya-baya ne aka samu su suna fatawa da shi kuma suna aikata shi irin su allaisu bin sa'ad amma dai cikin sahabbai babu to sannan suka ce in mun koma cikin kitabul muwatta za mu ga al'imamu malik babu ya kulla ɗora hannun dama saman na hagu a saman kirji kuma ya kawo hadisi mafi inganci akan haka hadisi yana cikin sayyid bukhari kuma daga nan bai ce kala ba bai kulla wani babi ba kuma bai yi wani ta'aliki ba sabanin al'adarsa in ya kawo hadisi cikin muwatta kuma yana da wata fahimta aka san hadisin to zai yi bayani zaka je ya ce sai dai ban samu mutanen madina akan wannan ba to amma bai ce komai ba kenan shiruɗinsa ya yi nuni kan cewa fiƙin hadisin mantuƙin hadisin shine fahimtarsa to kaga in ka ɗauko abin da ke cikin muwaɗa nasa aka haɗa shi da waccan riwaya ta su malam ashabu ibn al-majishun aka hada kusan duk almajirai ne na madina waɗanda an madina dukkansu sun ruwaito ruwaya ana kabdu daga maliku a cikin farilla ko nafila to in aka hada ta da abin da ke cikin kitabul muwatta kaga za ta fi karfi sama ga ruwaya shi dan kasin da ya ruwaito cewa menene makaruhi ne a yi a farilla amma ya halatta ya a nafila sannan me babu wani dalilin na rarrabewa eh kamar yadda shi mahamudu subki ya ce in dai kun yarda ai a nafila to ai a barilla ba a yi eh to saboda haka a kabdu ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa lokacin da ibrahim inyas shehu ibrahim inyas ya zo kano ko da ya zo kano 'yan ɗariƙa arabe suke a najeriya tsakanin masu wasu na kabdu wasu kuma ba su amma mafi yawancin su sadalu suke yi hatta mabiyan shi to da zo sai zo musu da wani littafi da ya rubuta sunan sarraf ulmalami amman qabada wa rafa'a iqtida'an bi sayyidil anami ya rubuta shi kan cewa babu abin da ya tabbata daga manzon Allah sai dora hannu a sallah kuma shine fatawan malikiya to amma akwai wasu daga cikin 'yan tijjaniya waɗanda ba sa yi saboda shi tijjani kamar yadda suke faɗa har ya bar duniya sadalu yake yi to dogaro da wannan magana sai suka riƙe su kuma 'yan ƙadiriya dama ba sa ƙabdu sadalu suke yi to da ya zo kano ko da ya zo tana daga cikin matsalolin da ake hayaniya a kansu wanda ka kabdu to dan sadalu bai bi ne sallah dan sadalu wanda ka kabdu bai bi ne sallah a su karan kansu yan dariƙa haka ake yi lokacin babu izala ko kuma dai akwai ta ba ta yi ƙarfi ba sosai ira haka nan to sai ya zo musu da wannan littafin saboda haka ya ce a tara mai malaman najeriya kakaf duk wanda ya kawo mai hadisi kwaya ɗaya inda aka ce annabi ya yi sadalu to ya ba shi kyautar labirari ne da ke senegal kuma zai biya kuɗin jirgi a kwaso a kawo mai to suna suru kabara lokaci yana da raye dai bai ce komai ba to haka abubuwan suke to shi adalin da yasa suka dawo su 'yan tijaniya suna kabdu shi adalili eh amma har gobe in sun tashi jingina mu tijjani za su ce sadalu yake yi to kamar shi shehu ibrahim shi ya raya musu wannan sunnat shi ya raya musu ita da sauran maganganun da ya yi in an koma ga wannan littafin yana cikin mafi kyawun littattafai da ya rubuta wanda akasarin ma hujjojin da yake kawowa za ka ga daga maganganun su ibnu taymiya ne da ibnu al-qayyim su yake kwasuwa yana sawa cikin littafin to saboda haka sunna ce mai ƙarfi kuma ba a ce in baka yi ba baka da sallah sallah kana nan lafiya kalau duk da shi al'imamu shaukani a nailul autari ya ce wajibi ne in dai ya tabbata ba a ruwaito annabi ya sadalo ba kenan annabi ya dawo mai yanayi to tun da annabi ya dawo mai yanayi ko dole ne a yi to amma malamai ba su sallama masa akan haka ba Allah ya taimaka. watan kisun ra'asi haka mutum ya sunkuyar da kai ne ƙasa yana dibin ƙasa daidai inda ƙawahu ne suke shi ma baka ruhi ne mai sallah ana sun ya kalli inda yake ɗora goshi amma su malikiya sun ce alƙibla za ka kalla bayan da kake ɗora goshi ba eh to amma sauran ruwayoyi sun tabbatar da cewa inda za ka ɗora goshi nan za ka kalla amma dai kaka kalli ƙarƙashin ƙawahunka shi ake kira tankis wal iqa'u ko zama irin zaman kare kana sallah to shi ma makaruhi ne duk da shi kala biyu ne akwai irin wanda kare ka yi ya kafa ƙawahunsa ya haye dugadugai sai ya shimfiɗa hannayensa na gaba to wannan shi an ka haramta akwai al'iƙa'a shi ne ka kafa ƙawahun ka haye dugadugai ka ɗora tafunan hannayenka saman cinya shi wannan ya tabbata a sunna an tambayi abdullahi dan abbas kamar yadda ya zo cikin sahih muslim ya ce yana daga cikin sunnar manzon Allah annabi yakan yi haka tsakanin sujudu guda biyu wata khassuru haka ɗora hannu saman kwiɓi shi ma makaruhi ne wa huwa an ya ba a yadaihi ala khasiratihi shine mutum ya ɗora hannunsa ga kwiɓinsa wa kullu ma yashghiluhu haka duk abin da zai shagaltar da shi anil khushu'i daga tsoron Allah fi salata a cikin sallah fa makaruhun makaruhi ne wa in fa'ala shay'an in ya aikata wani abu min al-makaruhati daga cikin makaruhai fi salati a cikin sallar sa kure halahu zalika an kyamaci haka akan sa wala tabtulu salatuhu sallar shi ba za ta lalace ba wa fi hadha qadari a cikin wannan bayani da muka kawo kifayatun akwai wadatarwa liman ga wanda nawwara Allahu basiratahu Allah ya haskaka wato ilimin zuciyarsa ko hasken zuciyarsa shi ake nufi da basira nan za mu takaita wani sati sai mu tashi babe na shidda abubuwan da ke lalata sallah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته